ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابقي قوة صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wadda ta yi daidai da shida ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam wallafa doktor yusuf al-kardawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi mun karasa ƙa'ida ta goma sha ɗaya cikin ƙa'idojin nan daga cikin ƙa'idojin shari'ar musulunci da malam ya kawo ita ce ƙa'idar abdaruratu tubihul mahdurat ma'ana larura tana halatta abin da aka hana duk da cewa addinin musulunci ya rufe duk wata ƙofa ta haram haka duk wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga haram musulunci ya toshe ta haka dukkan wani abu da zai taimaka akan a yi haram to shi ma wannan abin musulunci ya hana shi sannan dukkan wata dabara wadda a ƙarshe za a fada cikin haram ta ƙarƙashinta to ita ma wannan dabarar musulunci ya gano ta kuma ya hana da haka sai ya zamanto addinin musulunci ya matse da'ira wato ya matse abin da ya shafi haram amma duk da haka addinin musulunci addini ne wanda yana lura da yanayi da kuma ainihin wato larura da haka a lokacin da aka samu kai cikin larura da matsi to wani lokaci abin da ya zama haram ɗin shari'a ta kan ɗan buɗa shi gwargwadon bukata ta yadda wannan zarura ɗin za ta zama ta kau kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fa mani tsorra gaira bagin wala adin fala isma alai kaga Allah ta'ala ya haramta cin mushe ya haramta jini ya haramta naman alade amma duk da haka sai Allah ta'ala ya ce amma wanda ya shiga cikin halin larura halin matsi to babu laifi ya ci mushe ko ya ci naman alade gwargwadon irin larurar da ta matsa shi ta tilasta shi zuwa ga cin wannan nama ɗin da zarar wannan larura ko matsin ya kauce to sai kuma mutum ya sake haramta wa kansa ko kuma ya sake nisantar waɗannan abubuwan waɗanda dama haramun ne to wayannan wannan ita ce kusan ƙa'idar da ainihin wato muka karanta a darasin da ya gabata wato ita ce ad-daruratu tubihul mahdurat sai dai duk da haka kuma malamai sai suka ga cewa ita larura na in ta kama ana iya yin abin da larura ta sa amma ba a buɗe ba sai suka sa ƙa'idar abdaruratu tuqaddaru bi qadariha ma'ana ita larurar ana matse ta gwargwadon iya matsalar da ta sa aka yi wannan haramun din misali da muka bayar shine mutum zai mutu saboda yunwa ya rasa abin da zai ci sai aka samu naman mushe ko naman kare ko na alade to a daidai wannan lokacin shari'a ta ba shi dama a madadin ya mutu gara ya ci wannan naman duk da cewa naman mushe haram ne wanda wannan musulunci yana da wata ka'ida irtikabu a khaffu dararai ma'ana irtikabu a khaffu dararai cututtuka ne guda biyu sai ya zamana ainihin wato dole sai an yi ɗaya to sai a duba wadda ta fi sassauci yanzu kaga mutum ya halaka mutum saboda ya bari ya mutu kaga wannan laifi ne sannan kuma ga ainihin naman kare ko naman alade can ga ainihin wato haramcin mutum yana ji yana gani ya salwantar da rayuwarsa sannan kuma hannu guda ga kuma wani haram ɗin na naman alade sai aka auna aka ga cewa salwantar rai ba ƙaramin abu ba ne cin naman kare ko na alade ba ƙaramin al'amari ba ne to amma duk da haka sai ya zama dole sai an yi ɗaya in ma dai a ci naman mushe in ma a mutu to sai shari'ar musulunci ce gara a ci naman mushe a rayu ya fi a ce a bari a mutu ɗin to wannan ka'idar ita muka yi ta ƙoƙarin yin bayani da fito da ma'anarta a darasin da ya gabata da a kai tsaye za mu shiga cikin ainihin wato albabu tsani ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala ya ce albabu tsani babi na biyu a cikin wannan littafi kenan tun daga inda muka fara karatun wannan littafi har zuwa satin da ya wuce duk muna cikin babi na ɗaya ne to yanzu za mu shiga babi na ɗaya na biyu a babi na biyun nan za mu ji me wannan babi shi kuma ya ƙunsa alhalalu wal haram fil hayati shaksiya lil muslim wato halal da haram a cikin rayuwar mutum ta ƙashin kansa wato rayuwar da ta shafi mutum shi kadai halal da haram a rayuwar da ta shafi mutum shi kadai abin da malam ya kawo ƙarƙashin wannan babin na ɗaya fil ma wal ashriba game da abinci da abin sha a ƙarƙashin abinci da abin sha malam ya kawo hukuncin azzakatu shar'iyya yanka irin na shari'a wani irin yanka ne yake zama na shari'a in za a yanka kaza ko za a yanka rago ko sa ko ainihin raƙumi wani irin yanka ne irin yankan shari'ar musulunci sannan bayan malam ya yi wannan sai ce kuma a said gaba ta biyu shine farauta shin irin farautar da 'yan farauta suke yi yanzu ta hau kan doron shari'ar musulunci ko ta saba idan ta yi daidai a ƙarfafi gwiwarsu a ce 'yan farauta kuma kun samu gurbi a cikin littafin alhalal wal haram Allah ya taimaka a ci gaba da farauta idan kuma ta saba wa irin farautar da musulunci ya magana a jawo hankalin 'yan farauta cewa in suna so su tsarkake sana'o'insu ko harkokinsu na farauta to ga yadda farauta ta zuwa addinin musulunci sai su dawo kanta don su zamanto suna da lasin a ainihin wato a farautarsu sannan a ƙarƙashin wannan gaba malam zai kawo magana akan alhamr abin da ya shafi abin sha kenan alhamru giya wal mukhaddarat da kayan maye mecece giya me ya hukuncinta sannan da harkokin ainihin al mukhaddarat dukkan wani nau'in kayan tambele kayan maye sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan babi shine fil malbas wa zina game da al malbas wato tufafin sawa wani irin nau'in tufafi ya halatta musulmi ya sa wanzina wani irin ado ne bai ci karo da addinin musulunci ba domin addinin musulunci ɗan gayun addini addinin musulunci ba ki dahumin addini ba ne addini ne wanda yake tafiya da tsafta yake tafiya da kwalliya da gayo to idan mutum zai ɗinki ya sa kaya wani irin kaya ya kamata ya sa wanne ne kuma kayan da shari'a ba ta yarda ba mutum ya sanya shi sannan idan mutum zai yi ado wani irin ado ne ya daidai da koyarwar addini wani irin ado ne mutum zai nisanta namiji ko mace a ƙarƙashin wannan za mu ji hukuncin azahabu wal harir hukuncin sanya zinare da kuma alhariri sannan abu na biyu libasul mar'atul muslima a ƙarƙashin wannan gabar za mu ji yaya ya kamata tufafin mace musulma ya kasance sai wannan ya sa mu kalli suturar da matanmu ke sawa mu kalli suturar da 'ya'yanmu ke sawa mu kalli suturar da ƙannanmu suke sanyawa shin wannan suturar ta yi daidai da tufafi ko suturar mace musulma in ta yi daidai ma sha Allah shi kenan akan daidai muke mu a matsayinmu na yayyo ko a matsayinmu na iyaye ko a matsayinmu na mazaje idan kuma irin suturar da mata musulmai suke sanyawa a yau ta ci karo da irin tufafi da kuma ainihin wato suturar da ya kamata mace ta sa a musulunci to kaga aiki ya same ni ya same ka ya same mu sai mu yi kokarin yadda za mu yi matanmu da 'ya'yanmu da sauran 'yan uwanmu su dinga sa tufafi irin na musulmi sannan a ƙarƙashin wannan gaba akwai tagyiru khalqillah caccanza halittar Allah anan za mu ji yaya shafe-shafe da mata suke yi da canje-canjen halittar jikinsu shin ta halatta ko bata halatta ba ƙarin gashi ya halatta shin fiƙe gira ta zama siririya ya halatta kankare haƙori ya zama ya yi wushirya ya halatta shin shashawa mutum ya a tsatsaga mata fuska ko a tsaga mata ainihin hannu da niyyar ainihin wato ado ko kwalliya ko kuma fuskar fanta kafa coca cola ga ta baka ce amma ka kalli fuskar ta dawo in ka kalli hannayenta da kafafuwanta bakake kaga fuskar fanta kafa coca cola kenan to za mu ji su ma wayannan masu fuskar fanta kafa coca cola din yaya matsayin su yake su ma sun shiga cikin masu canza halittar Allah ko ba sa ciki haka su ma a cikin maza akwai masu wannan shafe-shafen kai ka san shi abokinka ne tun kuna ta tun kuna yara amma yaushe ya zama bature Allahu ta'ala alamu to shi ma wannan kaga tagayiru khalqillah ko kuma gan shi yayi shampo to shin shi ma duk yana cikin canza halittar Allah da sauransu to duk zamu ji a karkashin wannan fil bait malam yace gaba ta uku abin da ya shafi cikin gida az-zahab wal fidda zinare da azurfa shin za a iya yin kwanuka saboda kasaita da kuɗi da mulki mutum ya yi kofunan zinare da azurfa ya yi masa farantan zinare da azurfa a mai butarsa ta shiga ban ɗaki da yin alwalacin zinare da azurfa cokula da ludayinsa ya zama na zinare da azurfa kujerar da yake zama a kai ko gadon da zai kwanta a mai na zinare da azurfa to duk za mu je insha Allah at tamathil butun butumi shin mutum zai iya sanya wani kaman gunki gunki shine at-tamathil ina ma hukuncin at-tamathil butun butumi gunki ina hukuncinsa sannan aswaru aswarul photographiya hoto na kyamara photography shine ma'ana aswarul photographiya to shi aswarul photographiya hoto na kyamara ina matsayinsa shin zaka iya yin hoto ko kuma sai inda bukata a yi ko ya al'amari yake game da hoto mutum zai iya wanka ya taje su masa ya je gidan hoto ya sha kunu mai hoto ya ɗauke shi ko kuma ba za a yi haka ba sannan duk za mu ji insha Allah gaba ta hudu duk a cikin wannan babi na biyu fil kasab game da tsururuci yanayin abin da kake harkar da kake ka samu kwandalaye ka samu 'yan tarare ka samu 'yan kudade da kake cin abinci ka sa sutura ka ciyar da iyalanka ka taimakawa iyayenka da sauransu za mu ji alkasibi kenan tsururuci wale hitira da sana'o'i kaji malam har da sana'o'i malam duk zai shigo da bayanin wa'anne irin sana'o'i ya halatta mutum ya yi wa'anne irin sana'o'i ne bai halatta mutum ya yi ba to a ƙarƙashin wannan sai ce algina waƙa warraƙasu da rawa walfununul jinsiya da waƙe-waƙe na batsa to a nan za mu ji gala da masu dj ko suna da mahalli a shari'ar musulunci ko kuma a canja sana'a sai a ba su shawara don su haɗu da allah lafiya su yi ƙoƙari wannan manya-manyan sufikun su zama na kira a alƙur'ani ko yawwa insha Allah za mu ji dai in malam muka zo za mu ji in kuma suna da wani gurbi sai a ba su dama a ce to dj kuma ga hukun samu ainihin wato guri a cikin abin nan da haka za mu ji hukuncin algina waƙa warraƙasu da cashewa za mu ji walfununil jinsiya da kuma waƙe-waƙe irin na batsa sana ƙarƙashin wannan gaba za mu ji kuma bayani game da sina'atu tamasil sana'ar sassaƙe-sassaƙen gumaka ya ƙware sosai shi abin da ya je yi specialization ya goge a kai ya iya sassaƙe-sassaƙe irin na gumaka abu ya yi ƙaramin gunki da babban gunki duk yana iya sassaƙa su to shin wannan sana'ar sassaka gunki ko sana'ar siyar da gumaka za a ga wani lokaci ba shi ke sassakawa ba sarowa yake ga waɗanda suka sassaka shi kuma ya zo ya kama shago yana siyarwa shin wannan sana'ar ta sai da gunki tana da mahalli a shari'ar musulunci don muna karanta littafin alhalal wal haram don hatta abin da za ka ce zama halal ne ko haram ka sani in haram ne ka ci gaba da ci kai ka sani an gaya ma haram ne an fahimta to shi ne malam ya ce sina'atu tamasil sana'ar gumaka wasulban da cross an fahimta mutum yana sai da cross za a ga shi ma hawa hawa ne hadda na zinare da na azurfa cross kamar yadda ka ga akwai sarƙoƙi na mata da, yan kunnaye na zinare da azurfa to shi ma cross ɗin akwai kala kala akwai na roba akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza to shin mutum a matsayinsa na musulmi ya dinga sai da cross wannan sana'a ce tsururuci ne na halal ko na haram ne to za mu ji insha Allah sannan almuskirat wal mukhaddirat mutum ya zama sana'arsa shine sai da kayan ainihin almuskirat kayan wato sa maye wal mukhaddarat da kayan tambele giya yake sayarwa da ita ya aure da ita ya gina gida yake ciyar da iyalansa shin ya matsayin sai da giya ya matsayin sai da ragowar kayan maye su ne almukaddarat sai da wiwi ina matsayinsa ina matsayin sai da ainihin kodin da, da, da totalin da pakalin ko duk ire-irensu ko kodin duk gasa nan da abinan irin su kwayoyin nan irin su roci da ire-iren waɗannan wayannan kwayoyin ina matsayin mutum ya riki wannan a matsayin sana'a baya komai sana'arsa kenan yana zaune ya hargitsa hankulan al'umma ya samu kuɗi to wannan sana'ar ita kuma meye matsayinta sannan alwaza'iful muharrama sai kuma job shine alwaza'if wazifa shine job ne job da Hausa eh aiki ko to shine alwaza'iful muharrama aiki haramtacce na gwamnati ne a'a na private sector ne sai ya zamanto wani irin aiki ne to shi kansa aikin almuharrama akwai aikin da haramun ne mutum ya yi shi haramun ne a ɗauki mutum a matsayin ma'aikaci a ƙarƙashin wata ma'aikata ko wata masana'anta ya yi wani aiki cikin ayyukan da za a karanta a ƙarƙashin wannan gabar waɗanda su kuma haramtattu ne waɗannan ainihin ayyuka ɗin kaga kenan hatta job in mutum zai nema to ya nemi lawful job wato ya nemi aiki na halal kuma shi aikin zai iya zama na halal ne amma kuma shi mutum ya haramta a gare shi idan ya zama to baya bin dokoki da ka'idojin aikin kuɗi kawai ake kila baya zuwa aiki ko in yaje baya yin aikin to kaga asalin aikin zai iya zama halal amma kuma kuɗin da shi yake shigo shi ba halattattu ba ne domin abin da aka biya shi kuɗin dan ya yi baya yi to duk a wannan gaban mala ya ce zai yi fashin baki insha Allah kaga wannan babin shi ma akwai karatu a cikin sa shine babi na biyu abu na farko fil adimati wal ashriba mala yace halal da haram a babin al adima abinci wal ashriba da abin sha اختلفت الامم والشعوب اختلفت الامم والشعوب من قديم lalle al'ummomi da jama'a sun saba sun bambanta min kadimin tun da can fi amri ma ya akuluna wa ma ya sharabuna game da al'amarin abin da za su ci ko abin da suke ci ko kuma suke sha tun da can bacin yanzu ba al'ummomi sun sha bamban sun saba da juna game da cima da kuma abin sha cimakarsu ta bambanta ta saba abinda wasu suke ci wasu su ba sa cinsa abinda wasu suke sha wasu su ba sa shansa wa ma yajuzu lahum wa ma la yajuz sannan al'ummomi tun da can da jama'a daban-daban sun samu sabani game da me yake halatta da kuma menene baya halatta dangane da abinci ko kuma abin sha wa bi khassatin fil at'imatil haywaniyya musamman ma naman dabbobi wannan za ga al'ummomi sun saba sosai wata nahiyar su ba sa cin naman dabba iri kaza saboda kila ko sun canfa ta ko saboda suna bauta mata ko wani abu mai kama da haka wani yankin su kuma suna ci wani yankin su kuma ba wannan ne ba sa ci ba wani ne daban ba sa ci wani yankin ka je to shine malam yake cewa al'ummomi tun da can suna da bambanci da sabani game da nau'in abin da suke ci ko suke sha cikin abin da yake halatta gare su da abin da baya halatta gare su musamman ma a game da abin da ya shafi naman dabbobi shine adimatul haiwaniya amma al-adimatu wal ashribatu nabatiya amma dangane da cima abinci ko abin sha annabatiya wanda yake na tsirrai vegetable an fahimta ko ganyaye to game da abinci wanda ya shafi ganyaye ko abin sha da ake san'anta shi daga ganyaye to wannan falam yu'rab lil bashar khilafun kathirun ba a samu wani sabani mai yawa ba a cikin rayuwar dan adam fi sha'aniha game da lamarin abincin da yake samuwa ko ake samar da shi daga tsirrai ko kuma abin shan da ake san'anta shi daga tsirrai wannan ba a samu wani saɓani mai yawa ba irin saɓanin da aka samu a abin da ya shafi nama malam da zai ba mu fashin bakin wannan karatun walam ya harumil islamu minha kuma musulunci bai haramta wani abu ba minha daga cikin abin da ya shafi vegetable ganyaye ko tsirrai illa ma tsara hamran sai wanda aka mai da shi ya koma giya shine kawai musulunci ya ce a to bai yadda ba asalin ciyawar ko asalin ganyen halan ne ka san'anta shi ka yi miya da shi ko a dandaka shi ko a jika shi a yi juice da shi amma a markaɗa shi ko a san'anta wannan ganyen ko wannan tsiron ya koma giya to shine musulunci ce bai yadda ba an fahimta sawa'un ba bambanci duk ɗaya ne ittukhidha shi wannan ganyen ko wannan ainihin giyar ittukhidha an yi ta ne min inabin daga inibi au tamrin ko daga dabino aka yi ta au sha'irin ko daga alkama aka yi ta au ayi maddatin ukhra ko dukkan wani sinadarin daban ma damat qad takhammarat matukar tana bugarwa to musulunci ya haramta kaga inibi halal ne ka sha inibi halal ne ka ci dabino halal ne ka san'anta alkama ko a yi maka abinci ko wani abu mai kama da ita haka dukkan sauran sinadarai a iya san'anta su a yi abinci ko a yi abin sha amma shi kansa inibin duk da halal ne a sha to idan aka matse shi aka mai da shi ya zama giya yanzu ya tashi daga inibi ya koma giya yanzu haramun ne dabinan nan da yake da albarka sai wasu fitinannu suka ɗauke shi sai suka je suka sa shi a cikin wata na'ura suka tsima shi suka mai da shi sai ya zama giya ya zama an sha shi yana bugarwa asalinsa kuma dabino ne to yanzu tun da ya tashi daga dabino ya koma abu mai bugarwa to shi ma ya zama giya ya zama haramun an gane ko to shi yasa malai yake cewa wayannan bangarorin guda biyu suna da muhimmanci dangane da abinci da abin sha abincin nan akwai wanda ci ake yi daga naman dabbobi akwai kuma wanda cinsa ake yi daga tsirrai ko ganyaye to al'ummomi suna da saɓani game da abin da ake ci na ɓangaren naman dabbobi amma ba saɓani mai yawa game da vegetable kana iya samun hatta masu bautar sa ko masu bautar wata dabba amma sai ka ji an ce shi kuma vegetarian akwai wanda za a gansu su a duniya vegetarian ba sa cin duk wani nau'in nama sai dai ganyaye a hada mai salad a hada masa kaza a hada mai kaza a hada ganye kaza a yi kaza vegetarian ya sha fruit ya ci ainihin wato ya ci ayaba ya sha lemo kankana gwanda abarba ire-iren waɗannan abubuwan shi da su yake rayuwa vegetarian amma duk abin da ya shafi nama baya ci wa kazalika haka ma harrama musulunci ya haramta ma yu haddithul khadar duk abin da yake haifar da alhadar gurbatar tunani walfutura da ɗauke wuta na ɗan wani lokaci shine alfutur mutum ya sha wani abu ka gashi shi kaɗai kawai ya yi shuru an fahimta shi kaɗai ya zama yake tunani an fahimta tunanin ya daina aiki kawai a shine alfutur ya ɗauke wuta na ɗan wasu lokuta ƙwaƙwalwarsa ta daina fanshinin kamar yadda ta sauran mutane suke yi sakamakon wani abu da ya sha na maye to musulunci ya haramta duk abin da ke gurɓata hankali ko ya sa mutum ya ɗauke wuta ƙwaƙwalwarsa ta daina aiki na ɗan wani lokaci wa kullu ma ya durrul jasad da duk abin da ke cutar jiki da cutar da jiki musulunci ya haramta shi duk abin da in an ci ko an sha ana cutuwa jiki yana cutuwa to za ga musulunci ya haramta shi kama sanubayyinu ba'du kaman yanda za mu yi bayani daga baya ko kuma ka ce kama sanubayyinu ba'du kaman yanda nan gaba za mu yi bayani wa ammal at'imatul haywaniyya amma game da abinci da yake samuwa daga naman dabbobi fahiyar latikta lafat fi halmilal to wannan ne fa addinai suka bambanta suka samu saɓani a kansa wal jama'at da mutane mabambanta sun samu saɓani game da abincin da ake samunsa daga naman dabbobi ikhtilafan shafi'an kuma saɓani mai faɗi malam zai ba mu misali saɓani ne mai faɗi tsakanin al'ummar yahudawa ko nasarawa ko kaza ko kaza game da abin da ya shafi naman abincin da ake samar da shi daga naman dabbobi zabuhul haiwan zabuhul haiwan wa akluhu inda albarahima zabuhul haiwan bari za ka ji ga wani misali malam zai bayar yanka alhaiwan dabbobi kaza ce rago ne sa ne raƙumi ne yanka dabbobi wa akaluhu da cin namansu indal barahima a wajen barhamanism in kun tuna a farkon karatun mun na ɗan yi bayani akan barhamanism wasu mutane ne 'yan addinin hindu a indiya suke kuma har yanzu akwai su ba sa cin naman sa kai ina jin akwai wanda kwata-kwata ba ba sa cin nama za ka iya samun profesa allansa sa ne an fahimta sai dai ka je yankin ko ƙasa ko sai dai ka je ɓangaren musulmai sosai amma in ka shiga inda suke to za a ga sa allah ne su a wajensu to nan barhamanism din suna da wani ƙuduri da wata aƙida da fahimta game da cin naman dabbobi ma yankawa da kuma cin naman hunaka jama'atun akwai wata jama'a kalbarahima kamar wa'annan masu 'yan ƙasar indiyan wato barhamanism wanda suke brahmanism masu bin wannan aƙidar da wannan addinin na ba a cin naman dabba ba su ma yadda su a addinin sa a yanka ba wa ba'dul mutafalsifina wa ba'dul mutafalsifin da kuma wasu daga cikin masu ilimin falsafa philosophers wasu daga cikin philosophers haramu ala anfusihim da su barahima wato barahmanism da wasu daga cikin masana ilimin falsafa haramu ala anfusihim su sun haramta wa kawunansu zabahal haiwan yanka dabba kowace iri su wayannan brahmanism a wajensu haramun ne ka yanka kowace irin dabba kowace irin dabba haramun ne su a wajensu ka yanka wa aklahu ballanta naka ci kana kallon nama bahimatul an'am amma su sun haramta kansu bahimatul an'am ba sa cin nama kwata-kwata ba su ma yadda a yanka na kowace dabba ba sun ce haramun ne haka cin naman ba wa ashu to ya suke rayuwa sai aka ce su sun rayu ne alal agaziyatin nabatiya su vegetarian sun rayu ne a kan abincin da ake samunsa daga tsirrai duk abin da ya danganci nama ba sa ci brahmanism ba sa ci a soya shi malam a yi kilishin nan a yi tsire malam a yi farfesu malam sai dai su sun haramta wa kansu wannan wannan irin jin daɗi malam a ɓararraka kan nan malam a yi cow leg duk ba sa ci cow tail duk ba za su ci duk ba sa ci su kawai sai dai sai dai abin nan abin nan sai dai sai dai ainihin salad kamar zomaye sai dai abin nan cabbage ina fata an gane irin su cucumber irin wayannan abubuwan su vegetarian suna rayuwa ne akan agaziyatin nabatiya tsirrai kawai wa qalu me hujjar su brahmanism suka ce su hujjar su inna fi zabhil haywani qaswatun min al insani lalle a cikin yanka dabba ka kwantar da rago ka zabbaha shi ka kwantar da sa ka zabbaha shi a kawo kaza ka kwantar da ita ka yanka ta su a wajen brahmanism wai rashin imani in ba bushewar zuciya daga ɗan adam ba ya zai kwantar da halitta irin sai ya yanka an fahimta ai wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi suka ce inna fi zabihil haiwan a cikin yanka dabba kowace iri kaswa akwai bushewar zuciya akwai taurarewa minal insan daga mutum ala ka'inin ya yanka wata halitta hayyin kuma halittar nan mai rai mislahu irinsa shi ma fa halitta ne mai rai kuma ya kama wata halittar mai rai irinsa ya yanka ta suka ce akwai rashin imani da rashin tausayi laisa lahu an yuharrimahu min haqqil haya su a wajensu freedom ɗin ba hadda na dabbobi wai ba shi da damar ya haramta wa kowace dabba haƙƙinta na rayuwa a ƙyala zakaru su ta yawan su kawai kar a yanka su duk wasu agwagi a ƙyale su su ta kara kainan su kar a taɓa su ragunan nan duk da kuke kallon su da shanu da tumaki a ƙyale su kawai su ta rayuwar su su ma halittu ne umamun amsalukum su ma wasu al'ummomi ne irin ku a ƙyale su dan me yasa za ka kama ta ka yanka in ji zuwa brahmanism wannan mazhabar ai shigarta tana da wahala ko dama batacciyar mazhaba ce kuma ga ta da tsauri an fahimta suka ce laisa lahu wai mutum ba shi da wata dama an yi harrimahu ya haramta wa wannan dabban min haƙƙil haya daga haƙƙinta na rayuwa kyale ta kawai ce ta rayuwarta lakinna lakinna malai ce sai dai mu musulmi arafna mun sani minat ta'ammul fil ka'inat game da lura a cikin halittun Allah shine al-ka'inat sai dai mu mun riga mun sani minat ta'ammul ta hanyar lura da tunani da Allah ta'ala ya bamu fil ka'inat cikin halittun Allah anna khalq anna khalaqaha anna khalqa hadhihi al-haywanat أن خلق هذه الحيوانات ليس غاية في نفسه مو أبن دا مكسني ما ليك cewa a abin da muka sani halittar waɗannan dabbobin laisa laha gayatan fi nafsi ba ita ba ce manufa ta ƙarshe a karan kanta ma'ana halittar dukkan wa'annan dabbobin da ka gani ba an halicce su ba ne ba wata manufa kawai sai don a halicce su shine ma'ana anna khalqa hadhihi alhaywanat halittar waɗannan alhaywanat dabbobin laisa ghayatan fi nafsihi ba gaya bane ba su bane makurar manufa a karan kansu an yi su ne saboda wani dalili da fatan an fahimci wannan ba an halice su bane kawai kamar yadda barahamanism suke nufi cewa a sake su ta kawai yawace yawacen su a rabu da su a'a an halice su ne ba dan su karan kansu ba an halice su ne dan wata manufa Allah ta'ala ya halicci dabbobin nan dan wata manufa fa innaha lam tu'tal aqala wal irada fa innaha shi yasa ita su dabbobin nan ka kalle su lam tu'tal aqala ba a ba su hankali ba wal irada ba a ba su irada ba ba su da wani nufi kamar yadda kai kake da nufi yanzu kai kai kai nufi a zuciyarka ka taho nan kuma daga nan kana nufin in an tashi daga nan zaka tafi guri kaza kuma daga guri kaza kana da nufin ka tafi guri kaza dabbobi ba su da wannan irada din ba za ta akuya ba za ta ce yau in ta fito wajen hausawa firamare za ta je in ta yi kiwo daga nan kuma za ta tsallaka tsakanin ruwancan na wajen gyaɗi-gyaɗi kuma daga nan tana son har dangi za ta kai na'am a'a yanzu haka abin yake ai dabba ba ta da wata irada ai misali muka bayar ko tana da irada ba ta da wani irada ita an fahimta in ta fito kawai ba ta san inda za ta ba na farko ba a ba ta hankali ba sannan ba ta da manufa kawai tafiya ta take in mai ita ya ganta ya kaɗo ta ta dawo gida dama ita ba ruwanta da gidan da abin nan in kuma daga can ba a kada ta ga wani abu da zai ja hankalinta ta can haka za ta yi ta yi hamme ita ya gaji ya tashi neman ta ya kaɗo ta ya dawo da ita gida amma ba ta da irada ina fata gane amma wani daga nan har zuwa lokacin da zai kwanta bacci duk yana da irada daga nan zai yi kaza yana nufin in ya gama kuma yi kaza kuma karfe kaza yake so ya kwanta dan da safe yana so zai je guri kaza irada din ce nan to yanzu wata dabba ce take da wannan shedul din to ashe kaga ita ba an halicce ta bane don ita karan kanta an halicce ta ne don wata manufa wa ra'ayna wada'aha at-tabi'i an tusakhkhara li khidmati al-insan wa laysa bi garibin an yantafi al-insanu bi lahmiha zabiha kaman tafa'a bi taskhiriha sahiha malam yake cewa wa ra'ayna ai mun ga cewa wada'aha at-tabi'i matsayinta irin na ɗabi'a ita dabba matsayin dabba irin na ɗabi'a an tusakhara an horar da ita ne ta zama horarriya li khidmatul insan dan ta yi wa ɗan adam hidima kenan ita dabba gaba ɗayanta an halicce ta ne dan ta yi wa ɗan adam hidima na fata an fahimta shine dalilin halittar dabba an fahimta ta girma in kaza ce tun tana dan tsako ya girma ana dan bashi dusa ana abin nan in ya zama kato kawai ka yanka ka ci shine kawai kawai shine amfanin sa shi ma ragon in aka kiwata shi kitse yayi maiko yayi nama kawai shikenan ko dai a yi maka suna ka yanka shi ko kuma a kai shi abbato a yanka saboda naman miya na yau da kullum ko kuma sallah ta zo ya shiga cikin ragunan layya ba shi da wata manufa sama da wannan na ba ta gane don haka kenan kaga ita dabba ba ta da wata gaya a karan kanta ba ta da wata manufa ta ƙarshe a karan kanta shi yasa ba a ba ta hankali ba ba a ba ta irada ba an gane ko shi yasa zaka ga cewa wad'u hadabi'i wa ra'ayna wad'a hadabi'i shi yasa zamu ga yanayin matsayin dabba irin na ɗabi'a an tusakhara kawai a horar da ita li khidmatil insan dan wa dan adam hidima in jaki ne ba shi da wani hadafi ya girma ya isa hawa kawai ka hau ka ɗora makaya da mangala shi kenan kawai na ba ta gane kai ta sufuri da shi doki shi ma ya gama a gama renansa a gama kaza a gama kaza ya girma kawai a hau shi a je jihadi a yi kilisa a yi kaza da shi shi ne kawai raƙumi shi ma ya girma ya zama ƙato ya ɗauki kaya a yi ban ruwa da shi a yi kaza da shi kuma an tashi bukata a yanka shi a ci shine kawai makwararsa walaita bi garibin don haka ba wani bakon abu ba ne an yan tafi al'insanu bi lahamiha mutum ya yi amfani da naman dabba wannan wani abu ne bako ba bakon abu ba ne ɗan adam ya yi amfani da naman dabba zabiha in an yanka ta kaman tafi a bi taskhiriha kaman yadda yake amfani da ita bitaskiriha ta hanyar hore masa ita da aka yi sahiha lokacin tana raye in tana raye an hore masa ita ya kai ta gona ta yi masa aiki ya dora mata kaya ya hauta duk wannan in tana raye an hore masa ita in kuma an yanka ta an hore masa ita ya dafa ko ya sarrafa ta ya ci wa arafna kazalika mun sani kuma har wa yau min sunnatin lahi yana daga sunnar Allah fil khaliqati a cikin halitta annan nau al'adina ka kalli halittun Allah za ga haka annan nau al'adina yana daga cikin sunnar Allah a cikin halittarsa da kake gani nau'in halittarsa na ƙasa yudhha bihi ana sadaukar da shi ne fi maslahatin nau'il a'ala don maslahar nau'in halittar Allah ta sama ba ta sama ina nufin ma'ana wato nau'in halittun Allah na ƙasa-ƙasa ana sadaukar da su ne don maslaha da rayuwar nau'i daga cikin halittun Allah waɗanda suke haya position wanda suke sama da waɗannan malam zai ba mu misali fannabatul akhdar yanzu ga misali fannabatul akhdar ciyawa da tsirrai koraye almutara'ra waɗanda suke tasowa tsirran da ke tasowa ciyayin da ke fitowa ke tasowa ya ƙutsa'u ai su ake yankewa min ajali giza'il haiwan don su zama abincin dabbobi su tsirran ba halittun Allah ba ne su barahamanizm da suka ce ba za a yanka dabbobi ba halittun Allah ne ita ci vegetarian ɗin da suke ci halittunsu ne? na'am shi ma wannan mangwaron da za su sha ba a jikin bishiyar su ake zuwa a yanke shi ba a kawo musu su sha to ka duba ita kanta akuya da tinkiya da saniya da raƙumi da dukkan sauran dabbobin ciyayin nan ai su ake yankewa yanzu kaga dukkan ciyawa duk yanda ta yi luf a guri ta kai mahimmancin akuya da saniya da da rago ta kai mahimmancin su shi yasa sai a yanke ta a ba su su ci dan su rayu to su kuma duk mahimmancin tinkiya da rago da akuya sun kai mahimmancin dan adam shi ma aka ce yanka su ya ci equation bai yi balance ba? na ba ta gane mala ya iya ba da misali sai ce fannabatul akhdar ka kalli tsirrai na ciyayi koraye ga sunan koraye suna cikin ganiyarsu suna cikin jin daɗinsu almutara lokacin da suka tasa ana damunan nan suna gudun mun sha'awa suna jin daɗi haka mai dabbobi zai je ya sa lauje ya dinga yanke ta tana jin daɗi tana jikin ƴan uwanta haka zai je ya yanko ta kuma aka ce ba laifi yayi ba saboda ita halitta ce ta ƙasa akwai halitta ta sama da ita kuma tana buƙatar ta wace halitta ce ta samanta ragonsa da tinkiyarsa da akuyarsa da kuma ainihin wato jakunansa da sauransu ko da aka su kuma da ya yanke ta sai ya je ya ba su dan ya zama abincinsu wal haiwan su kuma dabbobin yuzbahu to me zai hana a yanka su suma sai a yanka su li ajali giza'il insan dan abincin dan adam ina fata an gane kaga kenan halittun Allah madaukakin sarki nau'i na ƙasa to shi ake sadaukarwa a salwantar da shi dan nau'i na sama ya rayu shi ma nau'in wannan na saman ana iya sadaukar da rayuwarsa dan nau'in sama da shi shi ma ya rayu bari ga wani misalin zai bayani sai ce bal bari ma ka kyala magana duniyar dabbobi da tsirrai sai ya ce al'insanul fard mutum shi shi kadai yuqatalu ana iya a yaƙe shi wa yuqtalu a kuma kashe shi fi maslahatil majmu saboda maslahan mu duka shi kadai ya zama dan ta'adda a cikin mutane yana ta salwantar da rayuwar mutane sai a haɗu gaba daya kashe shi shi kadai yanzu shi ma an sadaukar da rayuwarsa dan rayuwar jama'a da yawa ka ji wata ka'ida ta musulunci an fahimci wannan mutum ne shi shi kadai yuqatal za a iya a yaƙe shi a ɗebo makamai a yaƙe shi wa yuqtalu in ta kama ma a kashe shi duk da kisan fa laifi ne amma ya halatta a kashe shi fi maslahatil majmu saboda maslahar mumu duka kada shi shi kadai a kyale shi ya addabi mumu duka gara a ɗauke shi don maslahar mumu duka mafhum na'am ban ji ba eh to ai dama ai misali ne malaika ai ba ce ake ma ai hakan ba yawa ba ce ake kai hakan ba ballan da naka ce sai dai hukuma ai misalai ne malaike ba mu mataki mataki kaga ashe hatta nau'in dan adam duk da matsayinsa da darajarsa kaga yafi dabbobi yafi tsirrancan domin an salwantar da tsirrai dan dabbobin da zai ci su rayu shi kuma in sun rayu ya yanka ya ci to ko shi ɗin in zai kawo wa jama'a da yawa barazana ana iya salwantar da shi an gano wannan ala annamtina al'insan an zabihil haiwan a kan cewa wa haka za ya ce haka kuma matsalaha take ma'ana wannan matsalahar haka ake ta yi wato ko da yaushe nau'in halitta na ƙasa ana iya a sacrificing ɗinsa a sadaukar da shi don halitta ta samansa ta ci gaba da rayuwa ina fata an gane ba ka ganin wani lokaci kibi zai ya cinye 'yan ƙananan 'ya'yan ko don shi ya rayu ina fata an gane to duk akwai ire-iren waɗannan nau'o'in abubuwan ko a ɗebo wasu ƙananan ƙwari a watsa masa ko wani abu mai kama da haka ala an namkina al'insani an zabihil insan kamewar mutum gabarin yanka dabbobi lan ya hamihi min al-maut wannan ba zai hana dabbobin su mutu ba wal halak ba zai hana su halaka ba ku barahamanism da kuka ce ba za ku yanka dabbobi ba balle ku ci rashin yankawa ba zai hana dabba ta mutu ba an fahimta rashin yanka ta ba zai hana ta ta mutu ba fa huwa illam yabtarish ba'dahu ba'dan koda a tsakankanin su su dabbobin sashin su ba su farauci sashin su ba domin ai namun dajin ma ko dabbobin ai akwai wasu su ma suna farautar wasu in ma kai baka kama kayan kakaci ba to a tsakankaninsu wadda ta fi wata ƙarfi tana iya farauce ta ta kashe ta ta ci nama haka ne a namun daji za ga ka yanzu ka kalli gizo-gizo ka kula ka ga yadda yake kama yake kama abin nan kuda wannan sakar da yake yi na ta wajen wani masani ya yi bayani game da ankabot gizo-gizo wannan sakar da yake yi net din nan da ka ga yana yi tarko ne kuma yana can a sama kuma ya makala yayin wato networking din wannan wannan sakar da kake kallo koyaya wani wata dabba ta ɗan taɓa yana ji da haka da ya ji wani lokaci yana sanin cewa nama ya zo idan ya tabbatar da wannan ƙwaron musamman ƙuda ya shiga cikin net ɗin akwai inda yake ja in ya ja kawai sai net ɗin ya sarƙe ƙudan a ciki ƙuda sai gan shi yana ta abin nan a cikin net ɗin gizo-gizo ya kasa fita nama ya samu shi kuma sai gan shi zu ya jawo shi in ya jawo an ce wani abu ne da shi kamar allura kawai in ya tsira a cikin jikin kudan sai ya zuke ruwan kudan shi kenan shi ne abincinsa shi kenan sai ga kuda gashi ya mutu a cikin gidan gizo-gizo na fata an gane to sai mala yake cewa ko da ma dan adam bai yanka dabbobin nan ya ci ba to wannan baya hana su su mutu domin su kansu dabbobin a tsakankaninsu wasu kan farauce wasu koda kuma fahuwa illam yaftaris ba'dhuhu ba'dan kuma koda sashin su ba su farauce sashin su ba wasu daga cikin su ba su farauce wasu ba to sai ya mutu hatfa an fili akwai lokacin da dabba ita kadai za ta mutu shine hatfa an fili natural cause natural causes ita kadai kawai za ga wa'adinta yayi kawai za ta mutu to sai malai yake cewa wa qad yakunu zalika kuma mutuwar dabba ita kadai ba tare da yanka ta ba to yakan kasance a shadda alaihi alaman ya fi raɗaɗi da tsananin zafi akan wannan dabbar min shafaratin sama da yi amfani da wuka haddatin mai kaifi ta ajala bihi da za ta gaggauta kashe dabbar a ƙyala dabba a ce ba wani tallafi ba a samu wata dabba ta farauce ta ba ba a samu wani ɗan adam ya yanka ta ba tana wani guri ba a san da ita ba tana shure-shure za ta mutu a wannan lokacin da za ta mutu azabar da take sha gara a yanka ta da wuka kaji wata hikimar Allah to da abasu ta mazhabar barhamanism a kyale dabba kar a tana da yancin ta rayu to an taimake ta ko kuma yanka ta shine taimakonta kaga a yanka ta shine aka tausaya mata domin aka kyale ta ta natural death wato ta mutu ita kadai ba tare da wani mutum ya yanka ta ba ba tare da wata dabba ta farauce ta ba ita kadai a kyale ta ta mutu to wannan mutuwar ta fi zama mata azaba sama da kaifin wukar da za a dora a wuyanta a yanka domin wannan nan da nan ake cire ranta shikenan ta huta wannan ku tana ta shure shure ita kadai ta san irin musifar zararren da take ji tana ta shure shure tana ta abin nan kila za ta iya wat awa ɗaya awa biyu ko sama da haka tana ta shure shure kafin ta mutu wanda inda an bi wannan ka'ida ta shari'ar musulunci a kama ta a yanka shikenan kawai kafin ma ta yi shure-shuren an kama ta cikin ƙasa da minti ɗaya an yanka ta shikenan ranta ya fita na fata an gane alhaiwanatul muharrama inda yahudi wan nasara yanzu a nan malam ya kawo mana wato matsayin yanka dabbobi da cin namansu a wajen brahmanism brahmanism din nan yana sake maimaita wani addini ne a hindu su ba su yadda a yanka dabba ba balle a ci namanta to shine malam ya yi musu raddi ya kawo dalilan cewa ai ba ma hikima wannan akwai rashin basira ma a cikin wannan ainihin wato addinin nasu ashe yanka dabba kamar yadda addinin musulunci ya bamu dama shine ya fi hikima kuma shi ya fi tausayawa dabban ba ashe waccan hanyar da suke so a bi ma ta fi ma tsananta wa dabban ba tausayawa dabba a kai ba wannan game da brahmanism da kuma wasu cikin masana falsafa abu na biyu alhaiwanatul muharrama sai kuma wasu dabbobi waɗanda aka haramta su indal yahud a wajen yahudawa wan nasara da kuma nasara wa fiddiyanatil kitabiyya a cikin addinai na ahlul kitab harrama Allahu alal yahud Allah ya haramta wa yahudawa kathiran jiddan da yawa sosai min alhaywanatil barriya daga cikin dabbobin tudu wal bahariya da dabbobin ruwa kamar yadda mun karanta a can baya wannan kuma punishment ne Allah ta'ala ya musu Allah ya yi wa Yahudu da Nasara punishment ya haramta musu cin wasu dabbobi na ruwa da wasu dabbobi na tudu takaffala bi bayani alfasulul hadi ashar wanda fasali na goma sha ɗaya min sifirin lawiyina min taura daga cikin littafin lawiyin cikin attaura fasali na goma sha ɗaya a wannan littafin wato book of leviticus leviticus shine sunan littafin wato wani littafi ne cikin maganganun da aka ce shi ma an samu na attaura ko maganganun annabi musa wannan littafin na leviticus shine the book of leviticus to wannan littafin shi ake kira sifrul lawiyyi na min taura to a cikin wannan leviticus din fasali na goma sha ɗaya ya yi bayani game da wannan abin da allah ta'ala ya haramta wa yahudawa da nasara a cikin dabbobin ruwa da kuma dabbobin ainihin wato tudu وقد ذكر القرآن بعض ما حرم الله على اليهود كما حقيقة القرآن ما يا أمبتي wasu daga cikin abin da Allah ta'ala ya haramta wa Yahudawa wa illatu hadha tahrim kuma Allah ta'ala ya yi bayanin wannan dalilin haramcin ma'ana Allah ya yi bayanin dalilin da yasa ya haramta wa Yahudawa wasu daga cikin dabbobi kama zakarna min qabl kamar yadda mun ambata a baya أنه كان عقوبة حرمان أن أنه كان عقوبة حرمان من الله كو أنه كان عقوبة حرمان من الله لهم على ظلمهم وخطاياهم أنه haram tawar da Allah ta'ala ya yi wa Yahudu da Nasara ga wasu dabbobi ya haramta musu ne ainihin wato uqubatu hirman wato uquba ce ta haramtawa min Allah daga Allah lahum ga su Yahudu ala zulmihim akan irin zaluncin Yahudawa wa khatayahum da irin laifuffukan su annabawa nawa Yahudawa suka kashe laifuffuka in kana neman waɗanda suka yi wa Allah laifi a doron ƙasa Yahudawa suna da gaske to saboda irin wannan laifuffukan nasu da zaluncin su Allah ta'ala ya haramta musu kamar yadda ya ce wa alal ladina hadu haramna kulli dhi zufur Allah ta'ala ce mun haramta wa Yahudawa kullazi zufur dukkan wata dabba mai kumba mai farata a haɗe duk dabbar da faratanta ba a rarraba suke ba kaman kaza da ire-irenta a kafafuwan wato faratanta a haɗe suke an haramta yahuda su ci kaga ba sa cin raƙumi saboda kofatansa a haɗe yake ba sa cin anni'ama wato jumuna irin su agwagwa kaga agwagwa ita ma a haɗe yake to irin su jumuna irin nau'o'in wannan tsuntsayen duk Allah ta'ala ya haramta wa yahudawa cin wannan naman za su iya cin naman kaza da dukkan tsuntsun da faratansa a wawware suke a bubbuɗe suke amma duk tsuntsun da faratansa a haɗe suke to Allah ta'ala ya haramta wa yahudawa cin wannan tsuntsun shine kullazi zufur wa min albaqar kuma sannan daga cikin shanu wal ganam da tumaki da awaki haramna alaihim shuhumahuma har wa yau kuma an Allah ya ce mun haramta musu kitsansu Allah ya haramta wa Yahudawa cin kitsan ainihin wato shanu tumaki awaki illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da yake damfara a ba a kasu wato a bayansu irin naman da yake ya riga wato abin nan kitsan da ya riga ya damfaru da jikin jikin nama ba za a iya cire shi ba to wannan shi kadai aka yi musu afuwa awul hawaya ko kayan ciki aw makhtalata bi azmin ko kuma wanda ya cakuda da kashi to shi kadai aka yi musu afuwa dan haka in suka zo yanka in suka yanka sa sai sun dinga fiƙewa sun dinga abin nan sabanin kai yanzu in ka tashi ka yanka sa sai dai kawai kashi da abin da ba shi da amfani shi kawai zaka zuba amma kirgin ka yi kaza da shi kitsan a narka shi a yi kaza kaza duk komai za ga za ka yi amfani da shi amma Allah ta'ala ya haramta wa yahudawa ainihin wato yin amfani da kitsan waɗannan dabbobi ɗin sannan an haka abin nan sai dai abin da yake ya makale ko ya ɗanfare bi azumin da kashi to wannan shi ma an musu afuwa a kai zalika Allah ta'ala ce wannan hukuncin da muka yi musu jazainahum mun saka musu ne bi bagayihim saboda irin zaluncin su wa inna la sadiquna kuma mu masu adalci ne akan wannan hukuncin da muka yi musu kakka dauka an yi musu tsauri Allah ya ce adalci muka yi musu a cikin wannan hukunci ina fata an gane
to ina ganin za mu iya tsayawa a haza sha'anul yahud dan an ce mun lokaci yayi yayi daidai lokacin to sai mu tsaya a haza sha'anul yahud insha Allah in muka zo wani satin Allah ya kai mu sai mu dora abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik